بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa kamar yadda aka ji muna tare da sheikh abdulmalik da ya samu ya ziyarci mu a wannan gari na tawa yau tsawon sati ɗaya kenan muna cikin haɗuwa ta ƙarshe da shi a wannan rana insha Allah ina ga duka karatuttukan da aka yi yau za a rufe su insha Allah ta'ala karatu na ƙarshe shine wanda za a gabatar a gidan mai martaba sarki mun dawo a zango na biyu a tattaunawa mu da malam duk da yake tattaunawa ta zo ƙarshe yanzu za mu shiga ne a fagen wato nasiha da zai da jan hankali ga abubuwan da suke faruwa yanzu baki wanda suka shigo mu al'umman nan tamu shine auren jinsi namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace wanda kuma mun sani tsinuwa ce daga Allah maɗaukakin sarki ga wanda suke wannan aiki Allah ubangiji ya kare mu ya tsare mu Amin.
to amma kafin in sake malam ya shiga wannan maudu'in ban sani ba ko cikin tattauna da muka yi malam ya gabatar mana da kanshi duba da cewa wannan gidan rediyon jama'a da yawa sun san malam kafin su ji shi kai tsaye yanzu shi yasa muka so mutane su ji wane ne shi daga ina ya taso kuma ina ya karatu alhamdulillah mun ji da yawa daga cikin sauran abubuwa Na'am.
ban sani ko mun rage wani abu malam kafin mu ci gaba cikin wancan maudu'in Eh to abinda muka rage cikin wannan maudu'i eh, na farko kamar inda muka yi bayanin su yan uwanmu a wajen kakakin namu da suka taso ina ganin a inda suka dire ina ganin bayan zaman su daga wajen agadiskin nan da wajen tamaske ina ganin keta suka dire ma'ana nan suka tsaya to abu na biyu kuma bayan dawowata daga saudiya da dawowata daga libya na yi karatun soro na ci gaba da karatun soro shine ma nake son yan uwa Eh, so ƙara fahimtarsa saboda dan ka je ƙasashen laraba ka yi karatu ba shi ke nuna ba za ka je wajen malamai kai karatu to nan mu da yawa wurin mu ba- ba- ba- ba mu- ba mu waye da maganar cewa karatun suro ba sai dai a ce zaure karatun karatun zauri to gaskiya da ni dawo da libya na yi karatun zauri wajen malamai na yi karatu a wajen wani malami kakanmu ne eh, domin kanin kakanmu ne wanda ya haifi mahaifiyarmu malam abdulrahman na kwanni da kuma malam isa malam isa dan affana wanda ake kira malam isa dan affana kuma karatun soro ne muka yi karatun zaure da kuma wani malami da ake kira malam ayuba duka waɗanda suna daga cikin bayan na dawo daga libya kenan na ƙare ke daga jami'a wato wato in ji wani malamin malam awal cewa malam shahidin eh wato ba malam shahidin wai jami'a ba eh a a tsaya gaban malamai gida a Ai yi karatu karatu.
shi ya malam shahidin gaskiya ne na'am bayan wannan kuma na da bayan na dawo daga saudiya kuma ban tsaya ba na yi karatu a wani gari da ake ce ma illela illela amarawa Mm, a nan da kowa nan ya kusa san.
da mu eh to na yi karatu ga wani malami da ake kira malam salihu cin mola littafi guda biyu tun da lokaci bai ba da damar duk sai mun faɗi littattafai amma shi na yi karatu littafin hisnul rasil fi ilmi tasrif baiti dubu ne cikin ilimin sarf da abdullahi gondo abdullahi bin fodi ya rubuta Mm, da kuma mu'allakat na shairul jahili da yake na da yawa kwarai na tattabar wasu ɗan su ɓangarori na mu'allakat ba a shairikin gaba ɗaya ba to wannan shi dai ne a takaice mm, wato abin da ke son yan uwa su sani saboda kasance mutum ya je jami'a ko ya zan dakta ko ya zan farfesa mm.
bai hana a wani fanni ko ma a fannin da yake ciki ya yi karatu Yawo.
ya yi karatu a wajen malamai Mm.
eh, gwargwadon damar da Allah ya bashi da da yanayin da ya sami kanshi a ciki kenan kaga wanda yake zaune gida eh, hujja ce a kan shi cewa Na.
tashi ya nemi karatu Kwarai- cikin kwarai da gaske.
malaman da yake zaune ga Kwarai- gaban su.
kwarai kwarai da gaske kwarai da gaske Allah ya sa mu gane Amin ya Allah, amin jikan malam, amin, amin, amin.
Mm.
To, shi kenan eh, yanzu sai mu shiga cikin eh, maudu'in mu da ya kamata mu dan tattauna da yake lokaci ya tafi don irin wannan maudu'i eh, maudu'i ne mai faɗin kwarai da gaske don matsala ce wadda take yanzu ne take doso mu sosai gaskiya kuma da yawa daga cikin eh, masana saboda wani lokacin abin da ke ba mu wahala wajen da'awa su kamar kasashen waje su sun san mu sun san yankunan mu sun san yarurrukan mu mu kuma galibi al'ummar mu ta jahilce su Mm.
hatta da labarin mu masu suke ba mu in sai kaga labarin da gidan rediyo na kasa zai ba su ba koyar da mu da shi ba Mm.
amma na su waɗancan din zaka iske an fi yarda da shi kenan sun fi mu sanin labarin kasashen mu Mm.
to wannan eh, sabon abu da ya doso a duniya ba sabo bane amma ya canza salo ne shi ne yanzu in ka shiga cikin intanet zaka ga abin da suke kira lgbt
LGBT.
lgbt Mhm.
kaga eh, wani zai zai zan bai bai san ma eh, menene eh, lgbt ba wani bai ma san akwai wani abu da ya doso duniya ba da ake kira lgbt ko ba haka ba to kaga wannan saboda wani lokacin ba ma karatun eh, yaren su turawa ko ba haka ba Mm.
ko kuma eh, ba ma karatun littattafai na musulunci da aka rubuta kan sababbin matsaloli ko mu bi jaridu wani lokaci mu ga abin yadda yake ga- da yadda masana suka yi bincike kansa yana ga can da ke sa wani lokaci sai da bayanin mutum ya zo akwai wato takaita bayani a cikinsa kwarai da gaske saboda yad- daidai yadda ka san abu faɗin ilimin ka da abu eh, kamar yadda ka zurfafa bincike daidai yadda za a iya fahimtar ah, abin da kyau kai da za ka isar da sako ko ba haka ba wanda muna kira zuwa ga du'at musamman wanda ya karanta ko faransanci ko english kaga in yayi da'awa zai iya fahimta waɗansu abubuwa da suka shafi su waɗancan turawa ɗin lgbt akramakallah wani tsari ne da turawa suka bijiro da shi suke son kuma ya game duniya l tana nufin lesbian wato lesbian tana nufin kamar mace ta nemi yan uwarta mace Ce ta nemi mace.
yawwa shi ko je tana nufin guy guy kamar eh, dan dan liwadi wanda ke yin liwadi kenan wato da malamai suna ce ba a cewa dan ludu tun da ludu annabin Allah na dan liwadi da cewa shi kuma eh, b eh, lj b da da taking na tana nufin eh, b tana nufin bisexual bisexual uh, kamar wanda yana da uh, kamar al'aura biyu ko ko shawari ta bangare biyu tunda bi tana nufin biyu ga daga faransanci Mm.
bilank kamar wanda yake da alaka da lank guda biyu yare biyu kenan sai te tana nufin transjar kamar wanda ga tashi daga wannan bangare zuwa wannan bangare yanzu turawa suna da wani tsari namiji in yana son ya koma mace a yi mishi tiyata a cire al'aurar mace a sami a dora mishi tana yi wata wani matacce- wata matattaci za a ɗauko a sami shi ko ko wata mace wadda ita tana son ta san namiji sai a yi abin da ake kira exchange Mm.
Eh, ita a cire na namiji a dora mata shi kuma namiji a cire eh, na mata a dora mishi yanzu suna yin wannan kwarai da gaske Mm.
to wannan mushkila din eh, kaga mu eh, wani ma yana nan yanzu bai ma- bai ma- yalla ma yanzu yau ne zai fara jin wannan matsala din kuma ko da yana jin shi bai san me ake kiran shi da turanci ba Mm.
eh, a ina abin ya samu asali eh, kaga abubuwan suna da matsala kwarai da gaske kuma gashi suna cewa auren jinsi daya to kaga ya an ce jinsi dai akwai abin da an ka boye a ciki domin dan adam da mace da namiji duk jinsi guda ne idan suka yi aure ai jinsin dan adam ne ya aure eh, jinsin dan adam ya kamata a ce ai mutane bayanin shi su gane abin da aka nuhi Mhm.
mace ta aure mace namiji ya aure namiji to wannan kenan eh, abu ne wanda yake eh, ya doso kasashen musulmai wanda kuma abin eh, yana da tarihi Mm.
an gane ko ba abu ne wanda su turawan su suka kawo shi yana da kyau mu fahimci haka akwai al'ummar da Allah ya bamu labari al'umma ta annabi lut sun kasance suna yin wannan in ka ji ayoyi cikin alkur'ani suna bayanin wannan kwarai da gaske walutan iz qala liqaumi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin annabi lut ya ce mutanensa kuna zo ma alfasha nan luwatsi yake nufi wadda ba wani wanda ya gabace ku cikin ta ma'ana su suka fara yin wannan a bisa doron ƙasa da nassi na alkur'ani Mm.
namiji yana neman namiji kuma za ka iske mata za su nemi mata Mhm.
to wannan Allah ya faɗa muna yadda ya yi da waɗannan mutanen domin da aka yi musu wa'azi suka ƙiya ƙarshe Allah ya ɗauki garin ya juya shi falamma ja a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud a cikin suratul hud ko wa amtarna alaihim hijaratan min sijil a cikin suratul hijr da alarma mai hadda alqur'ani sai ya yi haddara kiran kaga waɗannan mutanen annabi lutu ya yi musu wa'azi ya yi ya yi ya yi suka ƙiya ƙarshe dai sai da allah turo mala'iku aka yi musu nau'i na azaba wanda kamar ya haɗa nau'uka daban-daban kaga an cire garinsu daga ƙasa aka yi sama da su Mhm.
sannan kuma aka yi musu ruwa na wato duwatsu waɗanda suke masu zafi wato duwatsun wuta kenan sannan kuma aka juyo su ina fata an fahimci ni kenan kaga na farko ga cire ƙasa a juya ta sannan kuma ga ruwan duwatsu na azaba sannan kuma duwatsun suna da zafi na wuta ne su kona mutum to shi yasa ma malamai suke ta sabani a shari'ar musulunci shin shi wanda yake ruwaɗi tun da hadisi ya ce duk wanda an ka iske na aiki da mutanen lut a kashe alfa'il wal maf'ul to yanzu ya za a kashe shi wasu malamai suka ce a ɗauke shi a hausa man kololuwar dutse ko soro a sako shi don sai da Allah ya sama da su ya juro su wasu suka ce a abin da ya kamata a jihe da duwatsu saboda Allah ya musu ruwan duwatsu wasu suka ce a kunna mishi wuta duk da yake hadisi sun nuna ba a yin azaba da wuta suka ce to wannan haddi ne wanda Allah ya yi musu ruwan duwatsu waɗanda suke masu zafiya sun kama da wuta sun kone ana isu ma a kona su da dai maganganu na malamai mutum ya koma cikin littattafai na shari'a da tafasir na ayatul ahkam zai ga kamar yan ce tafasir tafsiri daban-daban da an kai kan wannan fage ba tafsiri da mutum ɗaya ba in ya diba in malamin ya kawo wannan kadiya sai ga abin da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan na mala Allah saka da kai na mun ji cewa ga inda wannan matsala ta samu tushe tana da tarihi na to amma turawa sun kayo da kwanta eh sabon salo da ta ɗauka an ka ɗauko mata wani sabon salo na to za mu iya sanin kila ko malam na da masaniya mhm, me yasa suke so dole dole sai sun watso shi cikin al'umma na wato idan muka duba ita wannan matsala mutanen eh, annabi lut Mm, sun wuce turawa ta wani bangare shine wato bangaren su suka sunanta wannan abin ma'ana kenan a duniya su ne al'umma ta farko da ta fara yin wannan cikin al'ummomi wanda yana nuna a aljinsi ma'ana mutum ya karkace ya fita daga cikin tsari na jama'a ta al'umma wadda dama an san cewa namiji yana karkatuwa ne zuwa ga ya mace ya aure ta to don haka shi ne abin da ya dace ya kasance to kenan mutanen annabi lut ta fuskar a fara yin shi bisa doron kasa su suka fara wannan su kuma turawa ta fuskar a sa wannan abin ya zamanto kamar abu ne eh, a shar'ance za a ci ba na sun shar'anta shi to a duniya ba wata al'ummar ta ce sai an kafa mishi doka an mayar da shi ma abu ne wanda ya zan kamar doka ta yi da shi su mutane me annabi yasa suke so yawa su mutane annabi lutu kaga inda sun ka wuce sauran mutane su suka fara shi su ko turawa su suka zo suka ma- maida shi abu ne wanda ya kamata a yi mai doka ana son a mai sai dole ba dole sannan kuma banda mai doka a kasashen su suna so su tilasta da waɗan duk ƙasar da bata yarda da shi ba to za su sa wando eh, gu- eh, wando eh, ƙaho wando guda da ita Ƙaho wando.
Eh, To, kila akwai dalili to akwai dalilai za mu so kansu Yawa.
idan muka duba kamar kasar ghana kaga kwanakin shekarun baya ga eh, ingila ta ce ba ta yadda ba ta rinka taimaka ma ghana indiya kasar ghana ba ta yadda ba ta sa wannan dokar ta amince da ita wanda kuma duk da yake ghana kasan a kasa ce akwai musulmai akwai inda ba musulmai ba Mm.
yan majalisa su gaba ɗai suka je suka yi doka suka ce ba sa son taimakon ingila inda ita wannan zai zo kuma duk wanda ya yi wannan abin za su yi mishi ɗauri na shekaru suka kwankwasa ƙofa a ƙasar najeriya lokacin jonathan eh, jonathan ya ce to shi dai wannan abin bai yarda da shi ba kuma ya sa doka a najeriya wannan lokaci suka sa doka wanda duk ya yi wannan zai kai kusan shekara kusan goma sha biyar ma ina ganin a a gidan kaso Eh, suka je a ƙasar eh, zimbabwe eh, mugabe suka ce a sama wannan takarda hannu suka ce mugabe to shi eh, dan wutar taya ne kuma mai wayo sai ce to shi yana sama ta hannu amma akwai sharuɗa Yawa.
Eh, na farko zai daura ma namiji aure da namiji idan an kai shekara biyu ba babu aihuwa shi yanki su zai zai yanka su Yawa.
ya ce mace kuma zai daura mata aure da mace an kai shekara biyu ba a samu da ba Mm.
ya ce zai yanka su Yawa.
Eh, to daga nan dai su suka gane na ji akwai wani president na shi kuma ya ce ya yadda amma zai aure shi da wanda ya kawo doka obama ne eh, ko waye?
obama wai wannan sun ce kamar eh, ya ce obama ya zo ya aure shi amma eh, cewa aka yi kamar ba haka ba ne To, kamar ya ce ne yana da 'ya'ya maza shi obama ya kawo 'ya'yan shi mata tunda shi mata ne gare shi nan za a samun albarka to wasu suka fassara shi da cewa ya ce obama shi to ya aure shi to, Eh, to eh, da ni ma haka ne je maganar amma waɗansu sun ce ba haka bane ya faɗa amma mugabe bai jin tsoron ma ya faɗi ma abin da ya fi wannan tunda kowa ya san shi dan fafutuka ne mhm.
suka je kuma su kai wannan a kasar senegal senegal kenan lokacin obama yana shugaban kasa Macky Sall har yanzu shine shugaban kasar senegal suka nemi ya yadda da wannan kuma ya kawo wannan to shi Macky Sall ka san shugabannin kasashe namu da bamu da karfi kwarai wani lokacin bamu iya fito na fito da turawa wani kuma ko babu karfin sai dai a mutu irin su mugabe shi ma kisa ce to gaskiya wannan ya saba ma al'adar mu ta Afirka kaga bai zancen addini ba saboda su ba su aka zancen addini amma an ce ya saba ma al'ada to kaga Allah bai ta nan ya saba ma kircir din to a takaice dai suna nan suna kwankwasa kofa ta fuskar gwamnatoci sun fahimci abin yana da wahala saboda duk gwamnatin da ta yarda da wannan a kasashen musulmi ta ce ta yarda da shi ta kira yaƙi tsakaninta da al'umma ta kuma yaƙi wanda ba mai sauki ba don akwai abin da ba za a saurara maka ba in ka kawo shi a cikin ƙasa hatta da magoya bayanka waɗanda ma'an naka suna iya su hita bayanka to shi yasa sai suka ga ta gwamnatoci abin zai yi wahala to shi yasa sai suka ɗauki waɗansu hanyoyi yanzu kamar misali a ba gidajen rediyo da tv wannan abin to waɗansu wuraren kamar kasashen da ba na arna wani lokacin suna iya bayar a tallata abin kai tsaye in kasashe ne kuma wanda akwai musulmi ko kuma akwai jagorori masu karfi ko ba musulmi wanda ba su yarda da wannan ba sai a rinka tallata shi amma da wata siga kamar misali yanzu sai a nuna ga wata ta zo auren wata an zo za a daura aure ko da aka tambaya sai mutane suka tambaye ina miji sai aka ji mace ce sai mutane suka ɗauki takalminsu da guda guda suka sa kai kenan kaga sun nuna kamar wannan abin abin kyama ne ba sai kuma fahimta ba ko ko mace ta zo auren mace sai ta zo sai ta zo inda ta ce yarinyar ta kai ta gidansu misali tana son ta ga iyayenta saboda ai magana aure da ta zo sai ta sa kayan maza sai ta ce yarinyar ta kira mamata da ta kira mamata sai mamata ta fito lahiya ta ce a ita ta zo ne tana son a bata aure an gane ko auren wa ta ce auren wannan yarinyar da uwa ta ji wannan magana sai abin ya buga ta ta haɗi ta suma to kaga wannan duk siga ce ta mu kasashen mu bamu yadda da shi ba amma
akwai inda ake so a madalla to tunda mutane ba su san da abin ba bari a yi shi ana yi ana nuna abin kyama ne har wanda bai sani ba ya san abin kuma a saba da jin abin a hankali a hankali har ya shigo cikin kasashen mu ina fata ana fahimtar matakan da suke dauka na biyu sai suka ba kamar kamfuna na intanet wasu tunda intanet ba a iya hana a yada abu ciki to kaga yanzu in ba gwamnati ba kamar yanzu irin gwamnatin kasar saudiya tana kula da sit sit masu yada kamar batsa da yawwa wanda hulul kenan to kaga sai suka ba su suka ce su yada wannan abin na biyu na gaba sai suka ba kamar kuma les ONG kamar waɗansu organization da ma ONG dama waɗannan ONG waɗansu ba na ƙasashen musulmi ba ne galibin su abinda ya kawo su binciken arzikin da ke cikin ƙasa leƙon asiri sanin addinin mutane da ƙarfin addinin mutane da kuma al'adodinsu da yadda za a yi a musu tasiri to irin waɗannan ONG sai a ba su wannan tallace-tallace kamar yadda kaga an yi irin tallar kapot wanda an shiga ƙauyuka an nuna mutane ga yadda za a yi ba za su ɗauki ciki ba mata kaga kawo ga matan ƙauye ba san a sha magani ba misali ba za a ɗauki ciki ba to ga yadda za a yi in mace ta yi zina ba za ta ɗauki ciki ba shi kuma wanda ya tara da ita ba zai ɗauki ciwon sida ba da abin da ya kama da haka to kaga su ma wannan sai su ga ONG za su iya tallata musu wannan sun sai ka iske ba za a fito a fili ba a ce sai a kira matasa a ce akwai wani taro amma sai an ji sai zamanto ga abin da ake son a tallata wanda kuma suna da tuta tasu ta duniya wadda wani bai san wannan abin yana da tuta a duniya ba kaga shine tuta wadda za ka gani da kaloli daban-daban akwai baki akwai arkansiyal abin da ake cima gajimare da hausa gajimare rainbow ake kiran shi da english rainbow kamar za ka ga kaloli ne in an kai ruwa shi ake cima gajimare da hausa wanda ke cewa wani lokaci sai a ce yana shanyin ruwa sago yawwa ana cewa yana shanye ruwa in ya hito da gabas sai a ce mai kyau na in ya hito yamma sai a ce shanye ruwa na yi to irin waɗannan kalolin baki bula kaza da hasken rana yake ba so a cikin girgije to shine sai suka yi wannan kaga akwai baki akwai kaza akwai kaza sai aka da kaloli daban wai ma'ana dan adam ya biya shawashi ta kowace fuska kala kala kala daban-daban abu ne wanda ya dace namiji da namiji mace da mace namiji da rubu mace mace da rubu namiji ko ba haka ba ko da dabba ko da dabba kare da mace eh, jaka da mutum misali namiji duk dai gashi nan suna ganin kawai wani abu na a ce a'a sai kawai namiji da mace ne za su eh, biya bukatar su wannan abu ne wanda yake bai dace ba malam mu je dalilin da yasa suke son wannan to eh, dalilan da suke sa suna yada wannan abubuwa suna da yawa Mm, domin akwai al'asbabul dakhiliya akwai al'asbabul kharijiyya mm, idan muka duba shi lalatacce kullun ya fi son a lalace a zamtan kasa ko ba kanan bane gaskiya.
Allah ya ce wadda kathirun min ahlil kitab Mm, law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq Mm.
kaga ahlul kitab da yawa daga cikin su inji Allah suna son su mai da ku kafirai me yasa a ba dan wai saboda su suna ganin kafircin abu ne mai kyau ba sun san abin da suke bai da kyau amma hasadan min indi anfusihim hasada ce daga kawunan su masali ba kuma fahimta mm, to kenan suna hasada abin da kuke akan shi sun san gaskiya ne Allah ya ce min ba'di ma ta bayyana lahumul haqq ba gaskiya ta bayyana kenan ba akan jahilci suke yi ba wasu daga cikin su sannan kuma Allah ya faɗa mana munafikai waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna sun ka kafirci kabe da sun kafirta sai a tashi a zan daya a tashi tutar babu to kenan kaga eh, ashe mugu ko lalatacce kullun sun yake a lalace a zan irin shi shi yasa dan giya bai iya ba abokin shi jika amma yana iya shi mishi giya jika ashirin a sha na fata an fahimce ni haka mazinaci wani zaka iske bai iya baka jika biyu ko jika ma ka ba matar ka ta yi abinci amma in dai karuwa ce za a yanzu na ko jika hamsin ne yana iya biya don dai don a taro a lalace shi yasa kullum kake ganin ana sukan malamai da masu wa'azi kuma ana jiran su aikata wani abu ko da karami ne a yada saboda sun akai a ce kowa ya lalace kowa ya tafi zuwa banna shi yasa malami in ya aikata makaruhi duniya duk sai ta jiya amma mutane na nan suna aikata haramomi dubbai da miliyoyi ba wanda ya dawo da su Allah ya kyauta Allah ya mana kariya to kaga su turawa a takaice sun bata kasashen su mhm.
to kuma suna son kasashen mu su lalace Su lalace.
wannan yana daga cikin Basu dalilai da tarbiyya suna son mu ma ƙasashen- mu lalace mu don bamu da tarbiyya Mhm, an gane ko abu na biyu daga cikin abin da ke sawar suna wannan dama su suna ganin cewa idan muka rike addinin musulunci ba za su iya cin nasara a kanmu ba ko da sun fi mu mukamai sun mamaye kasashenmu sun kawo duk tsarin da suke so amma addinin nan ya sa sun kasa yin canza mu irin yadda suke so to in aka bi hanyoyin da addinin zai ruguje ma'ana in an ka samu mata na neman mata maza na neman maza kaga ai wato su cire shari'o'in musuluncin su bar musulmin gashi nan sunan musulmi da kira musulmi yawwa to kaga wannan hanya ce ya zara babban musulmi yawwa wadda hanya ce za ta taimaka musu yanzu yadda suke son matasan mu su bi su tunda an yi an yi har an gane cewa kamar tsohi su ba da za a yi da su Mhm, tsoho mai shekara arba'in ko mu ce mai shekara hamsin sittin saba'in yana zuwa masallaci ba yadda za a yi baturi ya kama wani abu kawai shi wanga shirin zuwa shi lahira na yaka yi yadda zai haɗu da Allah da haka duk wani iskanci da za a kawo wa shi ba abin da ya sha mishi kai da wannan to amma matasa su ne ake son a ja hankalinsu ga wannan saboda a rigai a ƙare da su ina so in faɗi wata nukta mai muhimmanci kan wannan shine cewa wannan abin ba turawa ne suka kirkiro shi suka kawo shi a kasashen mu ba ciwo ne wanda cikin kowace al'umma wani lokaci ana samun shi saboda in za ka yi magana ka yi magana ta adalci to, nan kasashen mu musa akwai abin da ake cima dan daudu dan daudu kafin waɗannan abubuwan su zo muna da su a kasashen mu wanda ke tafiya irin ta mata yana murya irin ta mata to cikin waɗannan 'yan daudun akwai waɗanda su sana'ar su kenan mhm, a neme su namiji na neman namiji kuma za ka iske neman can da galibi ba wai ma na shawa ba ne na sihiri ne domin akwai wanda za a cewa ba zai yi arziki ba sai yana saduwa da namiji eh, ko ko ba zai- sai ya sadu da ilmaimu dai ba zai zo sai ya sadu da wata halitta ta dubura eh, na mai mutum ta dubura sai ka iske wani eh, wasu masu hali hakan ga ko wasu masu neman wani abin duniya suna luwaɗi da matansu ba saboda sai an ce sai sun yi liwaɗi ya ka iske mace ta zo ta yi gudu ta ce mijinta akwai matsala da shi maimakon iyayen su su tattauna da ita wace matsala ce sai su ce ga gidan shi akwai motoci akwai abinci akwai sutura kuma shi na musu alkhairi kuma za ta zakwata ce yana da matsala su ba za su saurare ta ba ta koma mhm, kaga alhali tana yiwa yana daga cikin masu wannan ciwon na shawar ya zo ma mace ta dubura ko kuma ma ta wannan hanyar ce an kace mishi arzikin shi zai tabbata ko zai samu arziki ko ko arzikin shi zai tabbata to kaga ashe muna da wannan masu ciwon nan cututtukan a kasashen mu to sai dai yanzu salon da ta dauka tun da su turawa yanzu sun ba wannan abin karfi sai kaga sun yi kokari yanzu tun da sun ga ta hanyar gwamnatoci bai yi sun kama ta hanyar ONG ONG da kuma ta hanyar recruitment yanzu sai duk inda dan daudu yake a Afirka tunda suna taruwa kuma su ne galibi suke wannan ɗabi'a sai aka yi ƙoƙari aka neme su a duk inda suke a unguwar da suke a jihar da suke a garin da suke a ƙasar da suke sai a tara su tunda suna da wannan tunani hamma biya za a rinka iya yi musu don mi don saboda sun samu wakilansu a cikin ƙasashenmu na fata ana fahimta ta da kyau to kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da suke biyo wajen yada shi to kuma daga cikin dalilin da suka sa suke son wannan abin ya yadu a kasashen mu shine cewa su suna fama da karancin al'umma yanzu in ka dibi turai tun da suka dauko tsarin takaita daga ɗa guda kayyade iyali wanda aka ce a ba kayyadewa ne ba espacement de naissance ake nufi a sa tazara to shi kuma tazara ba ita suke so ba control de naissance na ko limit de naissance suke so su kai gare shi amma tun da sun san ba mu yadda sai dai tazara ce a ce to ai tazara ce ake zanci to in tazara ce ai qur'ani ya hade ta wa hamdu wa fisaluhu thalathuna shahra ba sai kun koya muna ba ina fata an fahimci ni to kaga sai su zo da abinda suke so su yanzu al'ummin su suna ta tsuha kuma yanzu kasashen da suke yawa galibi kasashe ne na addinin musulunci dan mu ba mu dauki kayyade iyali ba yanzu a turai sai ka iske mutum mai wanda fi kowa kuɗi a ƙasa ɗa biyu ne gare shi kuma ba ka wuce mata daya sai dai karuwai kai in kada su karuwa 60 ko 70 kowa yanzu namiji aure namiji mace aure mace yayi wanda kuma abin yayi kamari a kasashen su tunda yanzu har manya a kasashen su sun shiga cin wannan yanzu dibo prime minister na Luxembourg wani yanki ne a a turai Luxembourg to prime minister kamar matsayin shi ne shugaban kasa zaka iske wannan prime minister na Luxembourg da aka yi taro a na NATO an ka ce nato wannan kungiya ta tsaro abin nan sai aka zo aka ɗauki shugabannin nan kasashe sun je tare da matansu an gane ko to kenan shugabannin kasashe maza za su yi nasu matan shugabannin kasashe su ma za su zo su yi ni su yi nasu shi kenan su mazaje suka je suka yi nasu in ma mace ce a fara minista tun da cikin shugabannin kasashe za ta yi kamar in mace ce shugaban kasa a yanki kaga za ta yi yanzu da aka zo wajen mata su ma za su ina su ga mata duka sun zo amma akwai wani katon kaddara tare da su to kaga mutane za su yi mamakin a ce matar shugaban kasa kuma isa kato ko ba haka ba sai aka ce to mutane kar su sa tsammanin kuskure aka yi wani namiji ya shigo ko ko ya zo ne don ya tsare su ko wani mai tsaro ne kuna shi wannan katon kaddara miji ne mata ce ta matar shugaban kasar Luxembourg yankin luxembourg kaga inda ƙasa wanda an jagoran ta gaba ɗaya a rami ƙato to miya ce kaga ya ce koya aure ƙato sannan kuma minista na transport na ƙasar america na yanzu wannan gwamnatin da take ci shi matsayin mace yake ƙato na amijin shi ya aure shi shi yasa lokacin da zai kama aiki lokacin corona an sa wannan abin na corona da yazo zai yi diskur na kama aiki ce to kasan ko ne minista zai faɗi tsarin da zai bi da wasu abubuwa misali abinda da gasken abubuwan da ya fara da su sai ce i present you my husband husband kamar zai yi ma mutanen takadimin mijin shi tunda wife ita ce mace da english husband kuma miji to shi ministan america yanzu na transport mace ce mijin shi kuma wani katon kaddara na amerika ya zo ya zaune da ya ce i present you my husband sai gashi zaune saman kujera yana saye da wannan dan abin da ake cewa takunkumi ya jijjiga kai da aka ce my husband kenan shine ambition wato kato kenan to kaga idan ya zamanto masu babban matsayi a cikin waɗannan ƙasashen yanzu in ka dubi kamar ma jihar California a America ana ganin jiha ce wadda mafi yawancin al'ummomin da ke rayuwa a cikinta masu wannan ɗabi'a ce namiji ya nemi aure namiji ya nemi namiji mace ta aure mace to in ka ɗauki ɗanka ka tura shi a wannan yanki ya je karatu yana yiwa daga can ya ɗauko wannan musiba ya zo ya kawo ta a cikin kasashen mu a tafiye cikin nan malam wato mutanen nan sun san cewa idan musulmin kirki Mhm.
yana rike da ubangijin shi Mhm.
to ba za su iya komai da shi wannan dan da ya kira Allah Allah na saurare kuma in kana tare da addini duk na'urar da bature zai kera a duniya ba za ka ɗauke shi wani mutum ne mai burgewa da ƙayatarwa ba saboda kai za yawwa saboda kai ba wai janibin abin duniya ya sha ma kai ba janibin ɗabi'a ya dame ka ka san mu yanzu ne ana kiran development development ci gaba ci gaba to ai ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba na duniya kere-kere kamfunna magani yin magunguna a cikin eh, na na farmasi an gane kera mota kera jirgin sama da sauran abubuwa akwai ci gaba na ɗabi'a mutum ya zamanto mutum ne mai mutunci mai ɗabi'a mai kyau ta gari ya san darajar mutane to su an ka ce ci gaba wai wanne ake zance mun yarda suna da ci gaba na kere-kere mun yarda suna da ci gaba na fagen duniya gina jami'o'i da kamfunna to amma ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace wani zuwa wannan tushe cikin ci gaba shi na nake son kamar mutane su fuskanta eh cewa wayannan abubuwan da ake kawo mana Mhm.
so ne ake a raba mu da ubangiji wa- madalla kuma idan idan an ka raba mu da Allah shi kenan kenan yanzu bamu da sauki bamu- babu wata wahala wajen haka wa- wa- wajen samun iko akan mu, jagorancin da hal- da hallaka mu.
hallaka mu ai komi da Mm.
komi kenan mutane su ankara matasa maza da mata su ankara cewa wannan abin yana sa ya jawo fushi tsakaninka da ubangiji haka in tabbas ko Allah ya yi fushi da kai to shi kenan yanzu ka ma zama abinci ga kowane irin sakare ga kowane irin yawa kuma baran barama akar makalla yanzu ka san turai musamman irin su faransa da amerika da ingila kiristanci ne addinin su Mm.
kafin a yi revolution française su mai da addini cikin coci su ce kawai malamai su zauna cikin malaman coci su zauna coci ba su da magana kan abin da ya shafi al'amarin duniya saboda sun yi ta sawa ana kone mutane eh, waɗanda suka kirkiro na'urori eh, a wancan lokacin su ce ya saba ma bible har aka yi revolution aka ya- aka yi bore ga wannan addini sabanin addinin musulunci wanda shi ya yarda da bincike balma shi ya karantar da turawa ilimin bincike a daula ta andrusi andrus kenan kusan shekara 857 musulmi suna mulki a turai wanda gidajen su har yanzu suna nan wanda shi yasa waɗansu kusan dalilin da yasa turawa suke tsoron addinin musulunci ba to No.
kamar daga cikin abin da suke harare karkashin wannan suna son an bi duk hanyoyin da za a yi a rage mu an kasa Mm.
to yanzu masanansu suna nan suna ba su hanyoyin da za a rage mu Mm.
daga ciki gaba ta biyu kenan yawwa ana son a rage adadin mu.
adadin musulmi tunda su ba su iya rage sun ce mutum ya tsaya ga ɗaya ko da biyu musulman kasashenmu na afirka kuma suka iske mu talaka ma yana da 'ya'ya masu yawa to kenan wannan matsala ce nan da ɗan lokaci kaɗan za mu fi su yawa kuma su ne suke son su tsace arzikinmu kuma su cigaba da mallakan mu to in mun kai yawa irin na china da india za mu kai lokacin da ba za a iya a ce a mallake mu ba Mm.
to kaga wannan sai suka bi waɗannan hanyoyin kaga irin su hanyoyin rabon kapot irin su ba mata magani irin juya mahaifa irin yawan yi ma mata hoshi duk lokacin da suka je wajen haihuwa ko da ba a bukata haka an gane ko irin a yi kokari abincin da muke ci galibi ya zama to akwai sinadarin eh, hana haihuwa cikin shi eh, amma a fakaice eh, ruwan da muke sha eh, tun da su ne ke kula da su a rinka jefa waɗansu abubuwa waɗanda ba mu da irin manya-manyan laboratory za mu fahimta me yake faruwa irin dai eh, to ka wata hanya ta samu kuma bayan eh, ta da hatsaniya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye ko a nemi wadansu matasa masu zafin kai a basu makamai su je su yi ta kisan mutane hanya da sunan da za a rage.
jihadi to ka- kuma banda wannan kuma ga ta samu Ke ruwan sanyi baddalla shine to in namiji ya aure namiji mace ta aure mace duk al'ummar da ta ɗauki wannan a ce shekara talatin ba a halbe su ba ba a yi musu komi ba za su rage shi kenan nan da shekara talatin ai wannan al'ummar hatman masiru ha sai kunu idan sawal au idan kaza wannan al'ummar za ta ƙari domin al'ada ce ana samun ƙaruwa al'umma ne ta huskar ɗa namiji da ya mace kuma shawan nan musulunci bai barta ba don Allah ya san ɗan adam shi ya sami shi shawa bai cika ya aure ba shi yasa cikin kiristanci ma da irin addinin buda da ake azabtar da jiki sai a ce wai mutum bai aure tsarkaka zai yi shi ya kai ga coci mafi yawancin fadan su an ka kama su da liwaɗi saboda mutum ya ce ya ƙoshi ya ƙin aure an ce wai luther ne ko lucer waɗanda ba su aure ƙarshe sai su shiga cikin gari su yi ta ɓanna su waɗancan luther kin ko su je su yi zina ko su je su rinka luwaɗi da ƙananan yara su kule sarkin nan in guda ta yi waya su rinka shiga cikin gari in sun kai harkokin sun ka ƙari in su kai ciki su ɓoye su haye shi su shigo kaga dai ka kama hanyar da Allah bai dora ka akan ta ba shawa Allah na ce zuyina linnasi hubbu shawati min nisa amma Allah bai ce ka rike wannan shawa ba dam dam dam dam don baka iya rike ta to sannan kuma Allah bai ce a'a a sake ta ba a yadda a yadda aka ga dama a ce da karema ana iya yi da na'ura ana yi da ni ana yi to mallan mutumin da yake tarawa da na'ura ina zancen atifa ina zancen shu'ur bil insaniyya an yi maka robo kuma yanzu robon su nan sun yi shi kala-kala saboda da sun yi kamar wanda bai motsi kamar roba ce to yanzu sun yi mai motsi wadda tana magana tana komai har suna ba da abin da ake kira wai avantage nata suka ce matanmu matsala gare su ta fuskar ekonomi kullum kana ta ba mace abinci sahai da rana da marice ga in ka seta ba ka bukata burancin ta idan ta kai ga kuran to shi kuran baka ba gidan wuta fakacir in sun baka fakacir baka masu kuɗi to sannan kuma suka ce ba ta haila mu matan mu nan haila suka yi ka gani mu addini musulunci ba a mace tana haila suka ce to kaga wannan abin tajina ba ta jinin biki ba ta haihuwa balle ka ce ta kawo maka ɗiya masu sama abin nan hatsari a cikin gida sannan kuma ba ta gaya ma abin da ba ka so ita an yi ta na duk kalmomin da za ta faɗi masu daɗi na sai ta zaɓi kalma mai daɗi mu kuma tan mu wani lokaci sai saka stress kina ya kamata a san matakin da za a ɗauka to yanzu wani bature kuma shi sai ce waccan wadda an kai mai amfani da wuta kuskure na ya ce to shi yanzu ya yi wadda ke amfani da hasken rana wadda ita yanzu ba ka biyan kuɗin wuta ka huta sadakinta wanda za a kai masu sutura na za a kai masu sadakinta tun da ba a ce mai sadaki wato kuɗin hasara ke nan to kaga ashe mutanen mu su san waɗannan yanzu turawa da waɗannan abubuwan suke zuwa bakin flash suna yin lalata sai mutum ya tuɓe rungumi na'ura ko ku cikin ɗaki mutum ya rungumi ya rungumi wannan na'ura to abinda abutane ba su gane ba kai ka te kai burin shan na'ura ga kuran mutum ya tuɓe mallan ya rungumi na'ura ko mace ta tuɓe ta rungumi na'ura ka san da da ba su waye ba sai an kai musu al'auran namiji da al'auran mace su kaɗai ne an kai sai ka iske mace ta zo ta siyo al'auran namiji ta sa cikin almuwar ta aji in ta ji ta in ta demil kensu ta siyo in ta ji ta demil kensu ta siyo ta fito nufin model sai ta ta siyo haka sun kai ta sawa yanzu wata sai ka iska tana da irin waɗannan kalolin sun kai guda bakwai ko guda takwas su kuma za sun kai sayi to daga baya sai suka yi wadda ake busa ma iska mace wadda ake busa ma iska da namiji wanda ake busa ma iska wanda aka lalata da su to yanzu kaga har ta kai sun yi wadda da rana take aiki to kuma yanzu waɗancan suna da 'yan tsada-tsada abinda muke wa gudu zuwa gaba kuma har na'ura an samu ta abu cikin kanta wai har da abinci tana iya yi kafin mutum ya zo ta yi masa abinci dibi cikin irin halin da al'umma take ciki amma mu wajajen mu yanzu ba su yi muna talla irin wannan da wannan salo ta ina suke fito muna suna nuna ma matasan mu cewa yanzu kaka kamar yanzu misali ana son mace ta yi karatu har ta samu mi doktora sai a ce mata to in ta yi aure kuma doktora ba ta samuwa ina fata an fahimce ni sai a ce mata to ta sai robon ta ta ashi za ta iya shekara talatin tare da shi no problem kaga
ba su da dadin ji a'a agar makallahu ba su da dadin ai don ta kama dole ne tunda mu yanzu mun san da yawa daga cikin sauran mutanenmu da ba su san abin da yake faruwa ba da irin abin da ake takhtiti ake tsarawa al-mukhattatat an gane ko idan muka yi shiru abin da attahi ba karami bane wato gara dai mutane su san cewa wa'annan abubuwan mhm ana ta shiryawa direct da indirect madalla kowace hanya kokari ne ake dai a lalata mana rayuwar mu a raba mu da madalla ubangiji.
to saboda kuma me ya kawo wannan na zarfan daga wani duniya cikin wannan salon Mhm.
shine wanga a tsawaita karatun yarinya a hana A- a mata ce kar ta yi aure.
kar ta yi aure sai ta gama digiri sai ta Ta yi- gama masters kuma ta dawo lokacin auren ya buwa madalla kuma bayan wannan ko ko bai buwaya ba dai mace da ta yi karatu ta kai doktora ta kai shekara 40 misali yo in ta yi aure Lahiya lau bisa.
eh aiwa nawa za ta yi ka gani kenan har yanzu sun sake kewayawa ne ta wata hanya ina fata ana fahimta ta sannan yanzu misali zaka ga eh, eh, ana tallatawa tun da matanmu an ce su yi aiki aiki musamman na tsaro kaga uh, soja jandarma garda polis wanda yanzu malamai suna ta kokarin kaga saudiya ma yanzu sun yi kokari sun kai irin wannan tunani suna cewa a bar mata su yi komai da komai daga tukin mota an ka ce mata ba su tukin mota to yanzu gashi nan an ce mata su fito su yi aiki mata su zo su yi a yanzu har da sojoji program ban sani ba ko an fara za a dauka har da yan sanda to dan sandan ma shine suke jin tsoro kwarai da gaske saboda dokan mata yan sanda suna ganin saman hanya za a yi ta karkashe su saboda larabawa suna da kishi kwarai in sun kaga mace tana wannan aiki suna iya su buge ta sai dai a kashe su to shi har yanzu ana ana icit wannan abin ta fuskar a nuna aiki duk da yake zan yi raskwana game da dan sanda shi dan sanda aikin dan sanda ba duka bane mace ba za ta yi ba aikin dan sanda wanda mace za ta iya yin sa domin kullum suna cewa musulunci bai da mata su yi aiki ba musulunci bai yadda ko kasashen musulmi ba a yadda mata su yi aiki ba a yadda su yi karatu ba a ba haka nan bane yana da kyau masu tattaunawa su yi hattara saboda suna amfani da wannan su ce to kun gani sun ce mata ba su karatu to yanzu ga al'umma za ta ci gaba a'a musulunci bai ce mata ba su karatu ba amma akwai abu biyu menene za a karanta kuma ya za a yi karatu don mace ta yi karatun likitanci ba laifi don mace ta je ta yi karatun likitanci a wurin da ba za a hantare ta ba a hana mata sa hijabi ko a yi amfani da ita a yi mata ciki me matsala mace ta yi karatu a wuri amintacce ta amfani kanta ta amfani al'ummata to haka aikin ɗan sanda kala biyu ne akwai ɗan sanda wanda ya halatta mace ta yi wannan aikin ɗan sanda wanda zai ce to kaji wata sabuwa ko ba haka ba ɗan sanda yanzu mun ka zo airport aeroport ko yin jirgin sama akwai bangare na maza akwai bangare na mata za a binciki mace a lalaba in ba ta dauke da wani bom ko abin da ya kama da haka misali to yanzu an zo an yi layi an sauko ga layin maza ga layin mata ana so a caji mata yanzu a ɗauki namiji a sa ya shiga cikin ɗaki da mutan mutane ya lalabe ta tun da sama har ƙasa ko ku a ɗauki mace ta keɓanta da ita ta bincike ta kaga idan muka duba wannan wani ɓangare ne wanda ya dace ita mace ta je ta bincike wata mace.
Wato mace dai za ta iya aiki janibin mata.
Madalla.
Kuma cikin sutura ingantattu.
Madalla, madalla a karba kalla. To kaga wannan yana da kyau saboda in mun ka ce to mu ba za mu yi wannan ba. To ko namiji ya yi ko ko a ce a ɗauko arniya da ƙasashen turawa ta yi. Kaga wannan kuma bai dace ba. Mu ne kamata mu kula da ayyukanmu.
Malam.
To.
A shari'a.
Na'am.
Idan Allah ya hana abu. to ba makawa za ka ga yana da illa yana da illa da ta sa Allah ya hana shi na'am
to ko wannan auren jinsi da ake cewa mace ta auri mace ko namiji ya auri namiji mun gani dai illa shi ta farko shine ya raba mutum tsakanin shi da ubangiji saboda Allah da fushi da shi na'am sannan na biyu shine a mai da mu bangaren a mai da mu baya Mhm.
bangaren yawan Mhm.
al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ko akwai wasu illoli da zai haifar ma abin- Al'umma.
al'umma ta bangaren lahiya ko ta bangaren wasu abubuwa wanda ba wannan ba haka kafin in shiga cikin wannan gadangadan tun da lokaci ya ana hararin mu shine cewa matan da suke aiki a jami'an tsaro kaga sai ana nuna musu cewa kasan da wayar samu wanda zai aure su galibi in ba su ma cikin jami'an tsaron ba ko abin da ya kama da haka sai a ce musu to wannan na'urorin idan suka yi amfani da su za su iya ci gaba da aikin su ba za su samu matsala ba kuma su ma 'yan matanmu na, na, na boko sai ana nuna musu cewa namiji ɗaukar kai gare shi da haka mace ta ja mace su ta su biya bukatar su shi kuma namiji sai a nuna mai mata yanzu ba su ba su yadda da kai ba su bari ka biya bukatar ka ga dan uwanka namiji nan ku je can sai ku yi ku kare to a takaice dai wannan abin yana nan suna yada shi idan muka zo game da abin da ya shafi cuta da yake haifarwa bayan tafagen aƙida ya raba mutum da Allah wanda in ma don shirka mutum yake yi na bokaye ne kaga kafiri ne kai tsaye karara Eh, bayan wannan kuma yana da cututtuka da ke haifarwa sun da eh, wurin da Allah ya yi umarni da a zoma mata shine ta gabansu to kaga yanzu idan ƙato ya zoma ƙato ko mace ta zo eh, ko namiji ya zoma mace ta dubura to wannan wurin ba wurin da shi hanyar maniyin bace to likitoci gashi nan yanzu abin da ke faruwa daga nan ana nan ana nan wannan maniyin in ya zo tun da ba wurin shiga shi bane sai ya yi transforme sai ya fara koma tsutsa ya rikida kenan in ya kwara komawa tsutsa to tsutsan nan idan ta ji yunwa tana buƙatar maniyi sai ta rinka cin duburar shi wannan mutumin ko mace ko namiji to shi yasa wanda ake yi ma ana bashi kuɗi sai ya kai inda in wannan tsutsar ta kasance shi ma yanzu sai dai ya ba da kuɗi ko ya zo a yi masa kyauta saboda ya samu lafiya in dai ba operation an kai mishi ba aka kashe wannan tsutsa aka fidda ita haka zai ci gaba da rayuwa ana nan ana nan waɗannan tsutsotsin idan suka yi yawa kuma ana yawan luwaɗi da shi jijiyoyi na dubura za su saki idan suka saki sai ya zama to kenan yanzu tutu ya samu lise fasi akwai takardar ake cima lise fasi ko to kai tsaye na yanzu bai iya rike kashi ko mace ko namiji to yanzu da tura suka ga wannan ta fara faruwa tunda akwai matasan da sun fara zuwa a turai ana luwaɗi da su ana basu kuɗi suna zuwa suna dawowa da waɗanda suka fara yin shi abin da ya fara yawa yanzu sai zamanto sun samu matsala kashi zubowa ne yake to sai suka yi kokari suka yi kush kush na yara wanda ake in yaro zai na fitsari in mamma shi za ta je wajen biki ko na ba sai a sami shi to sai suka yi na manya amma sai suka ce a'a kamar tsohon mutum in ya tsuha ko babban mutum rashin lafiya ya kama shi bai iya tashi ga kushi na wanda za a sami shi kaza kaza ƙarya ne kattan da an ka rarrake da mata waɗanda an ka rarrake musu dubura waɗanda ba su iya kashi kana jin bello ya bana cewa samari ba su iya jihadi yawwa ato da pampas yawwa ashe shi ne wanga yawwa pampas kin kenan wato dole sai da kush to in suna sawa kush kuma wannan warin bai bari saboda kashin zubuwa yake yi sai su sai turare mai tsananin tsada ya gaji mutum na fiffisa don minti uku zuwa minti hudu biyar sai ka gare shi da turare fes fes fes fes saboda yana wari to wagga wagga musiba mun la haɗera tunda daga nan ka halaka a duniya kai dai daga nan ma kaga Akwai wasu asibitoci cikin Najeriya akwai wurin da ake musu wankin wannan tsusar.
to An ce layin da ake wannan wankin duburar na masu abin da bai yiwuwa saboda tsananin Wallahi malam.
tsananin wari.
yawwa to malam yanzu kuma mutum ya kai wannan matsayi kaga daga nan duk dukiyar da ya samu karshe za ta koma cikin Za ta kare.
nan za ta kare kuma yanzu ya zama to kuma babu taimako kenan kaga tun daga nan mutum ya kashe kashe riba babu wata riba eh, karkashin wannan to yanzu kuma eh, malam daga cikin adrar Na.
mu da muke son mu samu al'umma ta gobe Mhm.
mu samu injiniyoyi Mm.
mu samu manoma Mm.
mu samu kaza to yanzu kamar yadda eh, shi malam bello ya bude ke najeriya a sokoto Mm.
eh, ya ya ce babu zancen jihadi to wannan kayan a kai ga jihadi noma fa Noma ta jihadi.
ka gani yanzu wanda zai duka hija kalmi wanda adda gala rura ka ga bai jan noma matar da ke da wannan yanzu za ta haihu Za a ci abinci.
eh?
Mhm.
matar da ke da wannan akwai zancen haihuwa gare ta Babu.
ka gani a takaice an duguza ma- rayuwar matasa cikin sauki Mm.
shi yasa su turawan da kan gwamnatocinsu da suke bin wannan sun bi don wannan ne saboda su samu su ruguza mana al'umma to yanzu balma kiristanci addini ne wanda bai yarda da wannan ba amma akwai 'yan kawo sauyi cikin kiristanci kamar yanzu in ka ɗauki 'yan angelican evangelic misali za ka iske su a kawo canji cikin kiristanci ba abu ne mai wahala gare su amma waɗanda ke da ra'ayin riƙau cikin kiristanci su ne 'yan katolik Mm.
to waɗannan 'yan katolik ɗin nan su ne 'yan ra'ayin riƙau waɗanda ke italiya ƙasar roma su ko waɗancan galibi faransa da da- da ingila da abin nan da amerika kana samun 'yan angalikan sun fi yawa misali Mhm.
yanzu saboda turawa gwamnatocinsu da masu kamfunansu suke juya malaman addininsu Mm.
kuma malaman addinin suna da kwaɗai kwarai da gaske tun sai suka kirkiro wannan abin yanzu Va- eh, vatican ita ce ta ƙi yarda amma yanzu shi kanshi pap babban jagoran mazhaba ta katolika ta kiristanci sun yarda sun halattar da wannan abin ya yarda ya fito ya ce sunansu the children of god ƙato ya auri ƙato mace ta auri mace sunansu les enfants du dieu to yan jarida suka ce to wanga abin yana da ban mamaki cikin bible an faɗi cewa Allah ya halakar da mutanen annabi Lut Sadum Mm.
Sodium kuma yanzu gashi pap ma da ake gani shine shugaban wannan addini ya to ya ce abin ya halatta to yanzu abin sai ƙara rikici saboda su can turai ba ruwan su tunda maza bace ta yi ƙarfi masu kamfuna sun ba da kuɗi a cigaba da tallata wannan da gwamnatocin su sun yarda tunda zai zayin ƙarshen halaka mu ne da mu da ƙasashen Laraba da ƙasashen Musulmai yanzu afirka sai ta ki yarda kiristocin afirka dama suka ki yarda da pap tunda sun ga ya saba manassi ko ba kadan bane Mhm.
an yi wani interview da shi bayan waccan magana sai ce ya ga yan afirka kamar suna dare dare da maganar da ya faɗa cikin bible yake cewa to ai wannan bible din su su sun ka kai ma yan afirka ita ba su santa ba yace kuma cikin bible akwai ayoyin da ya kamata a canza su don bible mutane na suka rubuta shi ba a zamani guda ba kaga shi na ne shi na ta nuna cewa wannan magana ba magana Allah ba ce akwai abin da ba magana Allah ba a ciki yake nuna cewa kenan mutane na suka zauna suka rubuta kenan kaga su da kansu sun fara suka zuwa ga littafin su yake cewa kuma cikin bible an nuna yan Africa ba komi bane face bayi bakin mutum ba kuma ribawa yace wannan ya kamata a canza shi kamar wani kallo da kenan kaga ashe irin tunanin mulkin mallaka ashe yana nan cikin wato littattafan su ana gane ni ko shi yasa kake ganin da mulkin mallaka da wannan addinin tare suka zo a can anan kasashen mu na Afirka da kuma masu kamfanin su dake son a tsaci arzikin mu akai musu shi yasa su ne annan to balma mallan sai da yi wani abu wanda yake na ban mamaki wanda shine mafi hatsari don in ba dan da yake bayani bane wala da ba zan iya faɗin wannan magana ba da yake wa'azi ne sai ce to an ka ce to an halakar da mutane annabi lut kamar da yadda ya zo a cikin bible ma ta faɗi wannan ya ce waɗannan ayoyin suna nan suna tunani da za a yi a zauna a gyara su don yana ganin kamar lalle an halakar da su amma kuma wanda ya halakar da su allah kenan shi ma wani lokacin sai trompe can gabakin shi ya ce allah kuskure ne ya yi ya halakar da waɗannan mutane tun da shawar su ce suke biya to kaga danganta kuskure zuwa ga Allah kuma ga babban malami na wani addini na duniya ka san dai wannan abin abu ne wanda yake yayi muni kwarai da gaske malam in muka dubi mustaqbalin mu na'am ce rayuwar mu mai mai gabatowa mai zuwa gaba na'am mun gani wasu wurare yadda waɗannan abubuwan sun kai yaɗu na'am to gaskiya mu nan gare mu suna da sauki gaskiya yanzu ne suka fara shigowa sannu-sannu na'am
a nan makwabciya kasanmu najeriya da yawa
mhm da yawa ah, 'yan mata sun ɗauko wannan lesbi ko lesbianism Mhm.
ga makarantu na kwana na'am bodin kenan Eh, interna haka maza samari sun ɗauko wannan daga makarantu na kwana na'am
to har ya zo kuma sai aka yi daidai da waɗansu daga cikin ɓatagarin masu kuɗi ko 'yan siyasa sun yi da kon wannan abu sai suka zo suna fesa shi cikin matasa ana rudar su saboda su samu kuɗi su wayancan manyan suna yi don tsafi Mhm.
don kuɗi Mhm.
su kuma wayan matasan ana ba su a ba su kuɗi muraran ba tsafi ba ko a ba su aikin gwamnati mhm wannan ta sa wayan abubuwan suka yaɗu mhm har ya zamanto suna da sin mhm samari suna da nasu sin mhm da aka gane wanga shi na mhm mai wannan ɗabi'a subhanallah haka 'yan mata suna da wannan sin Mhm.
wanda aka gane wannan wannan yarinyar tana wannan Yan ɗabi'a.
lesbian ce, har eh.
suna da salo na magana wanda suke yaba mhm to, sun da suke yaba wannan ayyukan nasu mhm to sai nake ganin nan malam ya za mu yi ta ɓangaren iyayen yara mhm su ɗauki mataki a kan yaransu da wannan matsala kasu faɗa mata ɗaya kenan mhm sai mu game su uku saboda ana nuna mana lokaci mhm na biyu malamai wani mataki ya kamata su ɗauka saboda haska ma al'umma haɗarin wannan Mhm.
sannan na uku Mhm.
wace gudunmawa ko kuma wani yunkuri gwamnati za ta yi Na.
saboda ta dakushe wa'annan hanyoyi saboda kawai nan matsalolin su zo su mamaye mu inda kaga kowa yana iya ɗaukar janibin shi ya kula Na.
da azu da kai zancen maganar rezo sosiyo Mhm.
kaga gwamnati tana da damar ta tare da wurin makarantun nan kwana da hukumta wanda aka kama da wannan Mhm.
duk gwamnati tana da daidai ta sa doka a wannan bangaren me ya kamata mu yi saboda a tattare wanda matsalolin ta kowace wace to to gaskiya ne aka makalla a gurguje su hukumomi dai da mu almajirai da malamanmu da kuma su iyaye kowa ya san dai Allah ya bashi amana kuma Allah zai tambaye shi da farko ka fara tunanin haɗuwarka da Allah ma dabor shine abu na farko su hukumomin malam game da abin da shafi internet wani lokaci samun sanin duk inda ake yin wannan su tattare ba karamin karfi ne ga yin shi ba ko saudiya in ka duba tana da arziki ne mai yawa da take bin duk inda intanet take tana bi tana ganin inda ake yin wannan sai su samu su eh, dakile wannan eh, kokarin da ake son a yi amma mu yanzu in ba an tashi tsaye ba misali a yi bincike a san shi na'urar da za su yi wannan aikin kaga dole sai an tashi tsaye da mutane da su kula da wannan kamar yanzu kaga kuma turawa yanzu misali a amma kafafen kahin nan na'uzo na'uzo ina ina zuwa ina, hukunci ina zuwa Aha.
kamar ina magana ne ta abubuwan da waɗansu sun wuce ƙarfin mu wanda sai an shirya musu nesa kwarai da gaske To.
Eh, kamar yanzu misali abin da ya shafi gidajen tv wanda suke yada irin waɗannan abubuwa kaga yanzu irin kasar saudiya duka an san sit sitkin an bi su an lice to sai dai dubarar da suke yi sai su canza musu suna sit ne na yan luwaɗi sai a samai islam Subhanallah.
sit ne na yan ma- abin ga nan sunan kaga yau.
misali an- afuwan malam ta bangaren bai san anime yawwa ga sunan suna watso su Ma- cikin ma- film sai a magana.
yi film na namiji ne mi Miji, namiji cikin bai san eh, yau.
anime ke uwa kina can kina girki baki da labarin Bani, abin da yau, kanki ke kallo yawwa.
uba yana wurin aiki an samu su To.
bai san anime masu wayannan abubuwa Yawwa.
kaga nan kasa tana da damar ta hana kwarai wayannan kwarai da gaske to amma in gidan tv din na ƙasa ne ina fata an fahimci ni idan ya kasance gidan tv na ƙasa ne in na duniya ne fa Mm.
kaga akwai matsala to daga ciki su uwaye kaga su ne suke kusa da 'ya'yansu idan ka kula da tarbiyyar ɗanka tun shi na ƙarami an gane ko wasu abubuwa ba yana da wahala ya fada a cikinsu tun da tarbiyya abu ce da in ka same ta ko ka bar gidanku ka bar yankinka kana da wani abu wanda zai tsare ka na biyu mu kya duniya musamman 'ya mace tura ta ta je wani yanki mai nisa kuma babu wani dan uwa gare ta a wannan yankin koko ba ko da akwai dan uwa wani mutum ne wanda bai damu da bai kula da addini ba don neman duniya da yata ta je ta halaka ta samu wasu mummuna akida wala gara a ce ta mutu na cikin kabari Mm.
tunda da yakka ta zamanto tana neman mata gara a ce yau tana gida ta mutu ka kai ta kabari ka san dai ka turbuɗe ta cikin hali na gari kuma neman duniyar da muke yi kwarai shi ke kamun irin waɗannan matsalolin saboda su- mai son kuɗi mai son duniya mai son kaza mai son kaza cikin nan ne ake shuka waɗannan abubuwa shi yasa iyaye su kula da tarbiyyar ƴaƴansu musamman in sun kai sinnul murahaka yarinya ta fara balaga ta fara haila namiji ya fara balaga ya fara ɗaukar ƙarhe ɗan altarna yana cin wake te te wake to kaga dole na kai kokari tun yana yaro ka san cikin halin da yake ciki kuma ka rinka yi mishi addu'a saboda tsinuwar da muke ma 'ya'yanmu da yi musu mummunan addu'a yana daga cikin abin da ke sawa 'ya'ya suna ƙara hinjirewa da lalacewa gwamnatoci su ɗauki mataki yanzu in ka ɗauki misali bush shugaban ƙasar amerika yana shugaban ƙasar amerika da aka zo da wannan ya ce wallahi shi bai yarda da wannan ba su abin da suka sani namiji ya aure namiji mace ta aure mace namiji a wurin mace eh namiji ya aure mace yawa namiji ya aure mace amma shi su bu san namiji ya aure namiji ba mace ta aure mace haka bushe ci
to kadai To- ta'addancin da to muke yi.
to dibo ka gani yanzu wanda idan za mu sa waɗannan dokokin kasashen mu misali har ya ce a'a abun da bai dace ba kuma na jin tsoro to shi bushe me yasa bushe ce bai da ba Mhm.
to sannan kuma nan kwana-kwanan nan rasha putin ya sa an yi zaɓe a pa- a- a- a- parliament assembly national ta rasha kuma suka yi da cewa wannan sun sa doka ba wanda ya isa yi a wannan ta fuskar demokradiyyar ma da aka cewa din su suka bi kuma suka ce ba za a yi ba to shi kuma putin me ya laifinsa to don haka shugabannin kasashen mu har waɗanda ba za su iya fito a wasu ce su aza doka kan wannan kusi wani abu ga kasashen da ba na musulmai ba ne din ba sun kafa dokar bu su yarda da wannan abin ba kuma ta fuskar demokradiyyar amma sai ka ga mu kasashen mu ana jan wato kafa kenan mu a nan a kasashen mu nan Mhm.
ko da hukumomi sun ce demokradiyya ko in ce kasa layik ce kowa ya abin da ya ga dama Mhm.
wannan ba magana addini ba ce Mhm.
magana ce ta azaliyar rayuwa mu a al'adance yadda Madalla.
Allah halicci dan adam da kowane addini wannan ba ba- bai- bai zo a ta kowane bangaren addini wai kuma bai zo a al'ada ba Ai- babu al'ada da ta tashi da wagadabi ai shi na nake ga maka kenan su yanzu kamar su Yana da Ma- sauƙin makisa makisa ai da obama ya zo da ya san bai iya cewa ta fuskar addini sai ce filcir ɗinsu Yawwa.
ba ta yadda da wannan ba kuma dai da jin makisar da ya suna wanga mu ce a musulmi ne kasan senegal ok senegal senegal ne shugaban kasar senegal makisa ne shi mugabe shi ma bai yadda da wannan ba kaga shi ba ai ba musulmi bane Mugabe ba.
jonathan bai yadda da wannan ba ai ba musulmi bane Uh, ghana sauran yan majalisa ba musulmi bane kuma su yarda da wannan ba to mu me matsalar mu ka gani ga gani rasha ba ta yarda da shi ba bush bai yarda da shi ba Ta.
to ni don na ce ban yarda da shi ba ko ko don ni eh, ban da makaman nukiliya ko ko ni eh, dan afirka nake baki ba ba ba bature nake ba ba kudi gare da ba shi yasa za a zako a dame ni wanda waɗanga sun faɗa kuma a duniya da suka faɗa duniya ta jiya to da haka yana da kyau mu waye ma waɗannan abubuwan sannan eh, su kuma eh, iyaye da malamai malamai su tashi su waye Mhm.
saboda malami in bai waye ba shi kanshi ana iya amfani da shi wajen tallata wata banna kuma abubuwan zamani wanda ya karanta turanci da ingilishi shi yasa mu rinka yin aiki mu rinka amfani wa junanmu in akwai malamin da ya san zamani to waɗansu abubuwa a rinka tuntuɓa shi a san ina ne aka kwana ina fata ana fahimta ta kuma mu tashi in yana yiwuwa mu koyi waɗannan yarurrukan nasu saboda mu rinka jin waɗansu abubuwa direct ina fata ana fahimta ta ko kuma littattafan da ake rubutawa kan matsalolin duniya wanda za ga Saudiya yanzu suna kokarin irin waɗannan matsalolin na kasashen turai da sauran kasashe a ɗauko su a kawo kamar yanzu kaga libya suna da wani wurare da ake yin rubuce-rubuce ba sani ba yanzu tun da gaddafi ya mutu kasar da an yi kace-kace da ita ad-dirasatul gharbiyya lil qur'an yaya ne turawa suke kallon alkur'ani a tarihi da irin bannar da suka shifka game da alkur'ani sai a kawo jarida ta kaza kasa ta kaza shugaban kasa da kaza kaga wannan yana waye maka da kai ko da da larabci aka rubuta shi amma abu ne mai kyau ka samu irin waɗannan littattafan to wani in ka bashi irin wannan littafi da kana bashi mashi yalla jiwa zai shi ko kyauta bai so shi ai da dirasat al-gharbiyya lil qur'an kai tabbatar wannan ne ne wannan to shi kuma cikin shi akwai sanar da kai waɗansu abubuwa waɗanda wato baka sani ba bibiyar kafafen yada labarai bibiyar kamar kafafen sada zumunta waɗanda ake yada wasu abubuwa na da'awa don ka amfana da kuma tattaunawa da sauran ɗalibai da kuma masana waɗanda suka san wani ɓangare da abin da ya kama da haka duka suna daga cikin sai ka san su waɗancan ɗin gwargwado don saboda ka isar da sako zuwa ga al'umma a fahimtar sa
na'am akwai abubuwan da suke bayyana na na ban takeici na'am wanda lokacin da suka ke bayanin sauran abubuwan ina jin babu daɗi babu daɗi eh haka haka haka masu biye social media suna ji na ji na yi karo da wata yarinya Mm, tana bayani ma saurayinta ya zo ya agaje ta mhm.
da matsalar da ta fuskanta kila mamata ta kore ta daga gida na'am saboda ni saboda wagga matsala mhm.
da lesbian Mhm.
saboda ni saboda ta yi unwani da abukiyar mamata okay
ta abukiyar mamata ta neme ta to shine yasa mamar ta kore ta mhm,
to amma in abin da zai baka mamaki Mhm.
yanzu an ce uwa ta kore ɗiyarta saboda ta yi wanga abu mhm.
me za ka ce illa ta kore ta ne don ka ta lalata mata gida Gida.
ta tsitsine mata Eh, eh, to abin mamaki malam ashe wai uwar ce take kishi don mi etta eh, mhm.
za ta yi da abin da kenta buke ta ashe alhaji ita uwar ce take yi da wa ƴarta.
junansu mm.
wa junansu kishi ne irin nasu kuma wannan shekaru aru aru na taɓa jin an kusa shekara ashirin mara na'am shi yasa nake cewa abubuwan nan mu ba su zo gare mu ba yanzu ne za su zo gare mu.
haka haka a ƙarshe abin da za a rufe mana da shi malam kila ta kan iya yiwa in wa'ancan su sun hito sun gwada ma duniya suna yi a bayyane na'am domin kuma nan wa'ansu suna nan suna yi a akwai ɓoye menene z- illa yin saba ma Allah a ɓoye don kaga zai ja mana fitina ya jawo fitina tana faruwa cikin ƙasa ana ta son maganinta amma wasu abubuwa ne da mutane suke nan suna aikata wani sai ya ga ai tun da bai yi ba bayyane ya zo ya ɓoye yana ganin kamar ya sha haka so shi dai mallan abu na farko in za a magana abu ana magana tsoron Allah Yau.
na biyu kuma in baka ji tsoron Allah ba shi dai wanga abu mun haɗa irin cututtukan da aka tashi da su su su yi dama duk ana samu ta wannan hanya kuma mutum na iya kai inda bai iya zama wani ɗan adam ya mutu cikin walakantatta hanya duburar shi tana wato sakin kashi ba ƙaƙƙautawa sannan eh, malamai mu tashi da addu'a don mu kanmu misali eh, abinda muka gano na addini mu yi aiki da shi ba wai kai ne kai ba kanka ilimi ba ko ka aza kanka bisa ga wannan hanya Allah ne ya maka hakan da katar mu yi ta roƙon Allah Allah ya shirye mu da matasan mu kuma mu yi kokari mu rinka matasan nan muna kula da su ko makarantu na gwamnati a rinka wayar musu da kai tunda su waɗancan suna can suna shiga makarantu daban-daban taɓoyi tunda sun san ba a yadda ba iyaye ba su yadda ba kuma za a yi fitina sai su zo su taro daro da yara da daddare ko kuma lokacin vakansa an saki yara daga lakon ko abin da ya kama da haka mu ma mu tashi tsaye mu kula duk wani taro wanda za a yi da 'ya'yanmu mu san wane ne kuma biya kawo shi tunda bai dace mu da 'ya'yanmu sa gaba ba hakan ga abin ya ta tafiya sannan uhum, malamai na'am shi malami shugaba ne shugaban shugaba ne na'am uhum, uban uba ne Na'am.
ce kila shine shugaba ga shugabanni na'am shine uba ga ubanni na'am shine jagora ga jagorori na'am kenan ya kamata a ja hankalin malamai na'am ga a daina bugun taiki na'am ga jaki haka ga matsalolin da suka dami al'umma wanda za su raba su da ubangijinsu na'am wanda za su raba su da addininsu wanda Na'am.
za su gayyato fushin ubangiji gaskiya an bar karatuttukan koyon ibada an bar karatuttukan aƙida an bar karatuttukan da za su wayar da mutane da zamantakewar duniya an koma can ana wasu wasu rudud ya kamata a ja hankali haka gaskiya wannan fitina suke sa gaskiya ne.
kowa akan hanya bai kamata ne.
su su suke hanya a kula da ba.
aƙida da ibada da akhlaq da mu'amalat da alqadaya almu'asira Mm.
ya fi a rinka shiga gidan rediyo a ce malam wani bai iya komi ba wani mali jahili na wani mali wani mali ya ci malam wani ya ci kuɗin wani ya ci kuɗin wani kamar sai a koma ma kamar yanzu ba da abu ba za a yi ba wasu abubuwa ne cece ku ce irin waɗanda ko a kasuwa ba a da buƙatar su Mm.
su ne za a tallata a gidan rediyo da gidan tv wanda kuma su ma mallamai su ma shaidan yana da bayan su ta san duk duniya babu wanda gaba shaidan take ci irin mallami tunda shi ga kokarin shi sa mutane su yi mai revolte Mm.
kenan ko dole na shi kai ma malla hari wanda bai taba kai ma kowa ba shi yasa malamai su shirya su san cewa harin da shedan zai kai musu ya hanya kowa su mai da hankalin su da kyau shi yasa kaga malami yana faɗa wata magana wani in ka jiya magana sai kaga ko jahili bai dace faɗi wannan magana ba amma sai ka iske malami yana faɗar wannan magana Eh, gaskiya ne wannan magana kariya aqida eh, a karantar da mutane ibada a karantar da su mu'amala kyakkyawa ɗabi'u na gari nisantar munanan ɗabi'u eh, um, kula da ababen da suke faruwa eh, da kuma kadiyoyi da ana bukata aiki ya shi akan su alqadayil haditha almu'asira shi da abin da kamata malamai su mai da hankali akan sa ba wai irin waɗansu abubuwa da muke gani ba malam wane ya karanta qur'ani ya yi kuskure wuri kaza ya hassara littahi kaza can hadisi kaza bai iya ba hadisi goma cikin littafin da ya karanta duk hayaniya ce yayi malam wane bai iya karatu ba malam wane ayi eh, an taba jin shi yayi wata waya da wata mata ba a sani ba ko matar shi bace ko ko wata eh, kaza duk wasu abubuwa waɗanda ga sunan na shirme waɗanda ba su da wani fa'ida a cikin al'umma wanda kuma da raddi wani bai iya komi ba cewa wani bai iya komi ba wannan ko mahaukata sun iya shi mahaukaci ma yanzu an ka kawo shi na gidan rediyon nan ko a ina ma a duniya shina iya zama ya ce malam wani bai iya komi ba to wannan ba wannan ba don ka ce wani bai iya komi ba wannan ba wani abu ne kowa na iya faɗin wannan da haka dai mu koma zuwa ga abin da shi ne zai kai al'umma gaba ya fi irin cece ku ce da soke-soke eh, wanda kuma daɗa illa man rahimallah saboda shi ɗan yana bayan kowa akramaka Allah ina ganin ne ya kamata mu ja burki insha Allah ta'ala sai kuma wani lokaci idan Allah ya kaddara sa'aluwan mu insha Allah za mu sake zuwa domin gabatar Allah ya da saka karatuka.
malam da alkhairi amin akramaka Allah wannan takakka da ake zuwa wannan gari tun daga yamai har zuwa nan ubangiji yadda allah ya kawo ku lafiya ina roƙon allah ya mai da ku lafiya kuma allah ya ƙara ma rayuwa albarka amin allah ya sa kuma mutane sun amfana da abubuwan da aka zo da su na karantarwa da horaswa da kuma eh, shiryarwa da jan kunne da sauransu amin allah ya muna muwafaka allah ya sa mu dace amin amin a madadin dan uwa sheik da ke cewa alhaji almajirin malamai abdulmalik almajirin eh, da kuma wannan gidan rediyo na mai albarka murya adam ni da na gabatar musa buhari nake cewa ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh